أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi kamar yadda muka saba Allah madaukaki ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alkhamis ya kuma kawo rayuwarmu daidai wannan lokaci wanda muka saba taruwa don sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin littafi mai suna riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin tare da sharhansa mai suna sharhu riyadu salihin wanda Dr. Salihul Uthaymin ya rubuta dukan su biyu Allah maɗaukaki ya gafarta musu da shi imamun nawawi mai asalin littafi da wanda ya sharhanci littafin wato Sheikh Salihu Ibn Uthamin Allah maɗaukaki ya gafarta musu. A in ba manta ba muna karatu ne cikin babin falalar addu'a da zikiri haka ne ko? Yau matashiyarmu shi ne daidai kan hadisi na 1431 a littafi na, hadisin Imamu Abu Huraira Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi. An abi Hurairata radiyallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama kawal, wato an ji hadisi daga imamu Abu Huraira Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi. Shi Abu Huraira sahabi ne na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mai daraja. dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama adalai ne shi yasa in kana bin isnadin hadisi an wane an wane an din in ta zo kan sahabi ba ruwanka da bincikansa saboda Allah ya riga ya wanke su ya tsarkake su ba mai shafa musu datti in banda yan shi'a ba masu zargin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to imamu abu huraira shi ne sahabi daga cikin sahabban manzon Allah da ya fi yawan riwayar hadisi ga annabi sallallahu Alaihi wasallama. To, hadisin an ji gare shi, ya ce, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Iza ta shahada a dukun, falyasta'iz billahi min arba'in, idan ɗayanku ya yi tahiya ya gama tahiya. to nemi tsarin Allah ya tsare shi daga abu guda hudu. Abu hudu, bayan kayi tahiya, nemi Allah ya tsare ka da sharrinsu. Sai manzon Allah ya shiga da mu kai tsaye kan addu'ar da yake so, bayan mun yi tahiya, mu roƙi tsarin Allah a kan waɗannan ababai. Ya ce, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama, Allah ka raba mu da wannan azaba. Annabi yana wannan addu'a, ce, Ya Allah, inni a'udhu bika lalle ne ina neman tsari gare ka min azabi jahannama ka tsar da ni daga azabar wutar jahannama wa min azabil qabri kuma ka tsare ni daga azabar kabari nawa biyu ko wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa da kuma fitina ta mutuwa duka musiba ne guda biyu ومن شر فتنة المسيح الدجال الله كتري مو daga sharri na fitinar dujal abin shafewa Allah ka raba mu da dujal ko ai dujal abin gudu ne mutumin Allah ba ruwansa da dujal shi yasa muna yara manyan suka kama hannunmu kana son Allah kana son Allah aje dujal sai ka kame hannunka ko yanzu babu irin wannan na Hausawa sai game sai dara sai browsing ko da kama bahaushe shi ba shi da al'ada yanzu duk kuma kabila ko al'ummar da bata san al'adarta ba to ta lalace ta watsi saboda a cikin al'adun akwai abubuwa da ake koyarwa na ɗabi'u masu kyau kaga an nuna ma dujal ba abu ne na gari ba tun kana yaro ka nesance shi kana san Allah zai ka sau hannunka, ya ce, Dujal sai ka kame, kaga tun kana yaro tsoron dujal kake yi, yau gashi manzon Allah ya ce, ka nemi tsarin Allah daga ka ƙare ta hiyar sallah, shi ne addu'ar da za ka fara yi. Rawahu Muslim Imamu Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wan Ali radiyallahu anhu kal, wani hadisi kuma an ji daga imamu Allah? Ban ji ba? A wani na baya ne, mun yi shi akwai sharha kuma du, ai da sharha shi yasa na bar shi, a kuma bayan mun yi irinsa kuma ya yi bayanin sharhin ko? In ba manta ba, nan ɗin ma zai ɗan taɓa insha Allah. Fitinar rayuwa daga cikin matarka ta hana kabin Allah. ana sanyi ta rufe ka a bargo ta ce ka bari sai an jima fitina ne ɗanka kana kallonsa ya ƙi sunna kai kuma saboda soyayya ka bar shi duk yana daga ciki za ka iya fassara shi da abu da yawa Allah ka shiryar da mu wani hadisi kuma daga kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin jerin gwano na sahab kalifofin annabi shine khalifa na hudu sannan aliyu zance mafi rinjaye قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم سيدنا علي بن أبي طالب يتي من ظن الله يا كسنت إن يتاشي إن صلى shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila sala manzo Allah ya kasance in ya tashi sallah yakunu min akhir ma yaqulu baina at-tashahhud wa taslim karshen abin da yake faɗa tsakanin tahiyarsa da sallama wannan addu'ar ga ta nan Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu kullun dai neman gafara kaga ba sai kai wazifa ba da ba ta da hujja ina astaghfirullah asafarillah kana rawa ba ruwanka da wani wata mata wai yan dariƙa ne tana tsokala ta zo majalisin yaza tana safirillah safirillah safirillah kaji ne Allah kiyaye wai astaghfirullah ne safirillah wai tsokala take yi wai shi dan izala ba san istighfari dan tsananin runtu kai da gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ƙarshen abin da za ka yi a tahiyarka ta ƙarshe, daga tahiya zuwa sallama, addu'a ta ƙarshe, Allahumma gfirli ma ƙaddamtu wa ma akhartu ya Allah, ka gafarta min abin da na gabatar na zunubi, da ma wadda na jinkirtar ban yi shi ba sai a gaba zan yi, in advance. Wa ma asrartu wa ma a'lantu da abin da na asurta, da wadda ma na bayyana na zunubi, gafarta min su ya Ubangiji. wa ma asraftu da abin da na yi shishigi, ƙasar ɗada yana da shigege, wa ma an ta'alau bihi minni, ya Allah ka gafarta min abin da kai an mafi sani a kansa, a kaina, kai kayan zunubi ma baka san zunubi ba ne, to kana roƙon Allah ya gafarta maka, kun ga akwai ɓoyayyen zunubi kenan. Antal muqaddim wa antal mu'akhiru, Allah kai ne na farko, kai ne na ƙarshe. haka ne ko? Shi yasa Imamu Abu Zaidin Al-Kirawani a littafin Risala da yake magana akan Ubangiji. Ai kowane abu yana da farko ko? Kuma yana da ƙarshe. To Allah huwal awwalu falaysa qablaka shay'un. Allah shine na farko a gabaninsa ba wani abu. Wadh-dhahiru shine a bayyane walaysa dunahu shay'un. to anan da aka zo antal muqaddim wa antal muakhir imam abu zainab al-qira wani cewa laysa li awwaliyati ibtida'u farkon ubangiji ba faruwa yayi ba kar ma kai wannan tunani wala li akhiriyati hinqida'un karshen sa ko baya yankewa ya kare wannan duk sifa ne ta bil adamu to Allah sifarsa Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un kai saka bata wannan fasarar ba za ta ɓatu ba. Kaga kace antal muqaddimu ya Allah kai kai ainihin wato magabaci kuma kai ne majinkirci la ilaha illa anta babu abun bauta sai kai rawahu muslim to ga sharha nan ذكر المؤلف رحمه الله هذين الحديثين mai talifi Allah ya masa rahama ya ambanci wa'annan hadisai guda biyu masu daraja fima ya ta'awwadu bihi cikin abin da ake neman tsarinsu, wa yuzkarullaha ko wa yuzkarullahu bihi fi salawati, a ambaci Allah da waɗannan addu'o'i cikin sallah. Fa fil awwal, a cikin hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu, annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qal an ji hadisi daga imamu abu hurairah kamar yadda muka fara karatu, annabi ya ce idza tashahada adukum falyasta'iz billahi min arba'in idan ɗayan ku yayi tahiya ya nemi tsarin Allah daga abu hudu wa fi lafazin kaji a wani lafazin wannan hadisi yace at-tashahhud al-akhir a tahiyar karshe ba a tahiyar farko ba yaqulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam mutum yace ya Allah ka tsar da ni daga azabar wutar jahannama wa min azabil qabri ka raba ni daga azabar kabari. Allah ka raba ni da azabar kabari haka ne ko? Wa min fitnatil mahya wal mamat ka raba ni da fitinar rayuwa da ta mutuwa, wa min sharri fitnatil masihid dajjal ka raba ni daga fitinar dujal abin shafewa. Hazi arbatu umuri. Wannan ababai guda hudu أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها النبي ياي أمرني النبي يا هوري ممني مطرن الله أكم وإنن أبي بدأي قداه إذا فرقنا من التشهد إن من قال تهيا يعني قبل التسليم قبان سلم أعوذ بالله من عذاب جهنم kace ina neman tsarin Allah ya tsare ni daga jahannama wahiyan naru ita ce wuta wata ta'awwadu billahi min azabiha ka nemi tsarin Allah daga azabar wuta wa hadha yashmilu ma alimta min su'in tas'alullah wannan ya tattare duk abinda ka aikata ma amilta min su'in abinda ka aikata mummuna tas'alullah an yafuwa anka min kana ne roƙon Allah ya ma afuwa akai akwa wa ma lam ta'amal min su'in da ma abin da baka aikata ba mummuna, tas'alullah an jannibika iyahu, kana roƙon Allah ya nesantar da kai a kansa wa min azabil qabri Allah ka raba mu da azabar kabari li'anna al-qarba fihi li'anna al-qabra fihi azabun domin kabari akwai azaba a cikinsa kar wani ya ruɗe kawai ba azabar kabari akwai azaba ai da ganin kabari ka san da azaba kana cikin masallacin nan in zafi ya zafi ga fanka ga AC sai ka tashi ka fita waje ai zafi ya yawa baka tunanin ran da za a tona wannan kabarin a sa a yi ya da uwa a sa ka a ciki in an ga ‘yar ƙafa ko mun ƙanƙantanta, ya ce can ga ƙofa nan a toshe. Kar a bari, kana cikin wannan kwanciyar babu wani abu sai halinka sai aikinka. In dukiya ce ka tafi ka barta, matanka ka tafi ka bar su, ‘ya'yanka ka tafi ka bar su, abin da zai ɗebe ma kewa a nan ayyukanka na gargadi. addu'o'in da kai irin wa'yannan wa'yanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar, Allah ka shiryar da mu. Azabun da'imun lilkafirina, ita azabar kabari, azaba ce tutir akan kafiri in ya shiga kabari daga nan har ai tashin alkiyama yana shan azaba, saboda kafiri ne. كما يئس الكفار من أصحاب القبور وعذاب قد ينكدئ للعاصين akwai wata azabar kabarin da kuma akan yanke ta ga musulmi masu sabo in an dan gwargwadon laifin mutum gwargwadon azabar da za a mar in ya sha kuma sai a bar shi Allah karka yi mana ko ta sakon daya Allah Allah ka yafe mana wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wa sallama أنه مر بقبرين فقال يا تبت حديثي إن قاتتشي دقاء النبي النبي يا شوɗe yana tafiya sai haɗu da wasu kabari guda biyu yana ganinsu sai ya tsaya da ya tsaya yana tare da sahabbansa sai ce innahuma la yu'azzaban wa'annan mutanen cikin kabarin nan biyu ana musu azaba yau wa ma yu'azzaban wa ma yu'azzibani fi kabirin ba a kan wani babban abu ake musu azaban nan ba. Annabi yana so ya gwada mana girman laifin, sai ce kaman ba abu babba ba, amma kuma babba ne. Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawl. Ɗaya daga cikin su baya istibra'i in zai yi bawali, in zai fitsari babu istibra'i. Menene istibra'i? In kana karatun littattafan fiqh ka yi ahalari ishimawi duka babu istibra'i. Amma in ka zo iziya a babu ƙada ilhaja ya faɗi me istibra'i, ya ce huwa istifragu ma fil makarajai min al'aza, ka ji definition nasa. Istifragu ma fil makarajai min al'aza, fitsari mafita ɗaya ne ta gaban mutum. ba haya yana fita ta dubura ne ko? To, in kai fitsari, istibra'insa ka tabbata ka ƙare, ka tabbata fitsarin ka ƙare shi, to kuma sai ka yi asaltu, shi ne ka matso azzakarinka daga tushensa zuwa busra shi ne kan azzakarin, sai ka yi annataru ka karkaɗe. mai muktasar khalil ya ce kaffa kaffa ka koyi larabcin fikihu kaffa wai da tatsewan da za ka yi da karkaɗewan duka kaɗan kaɗan a hankali don ka tatsa nan da kyau sai wani fitsarin ya koma baya wani ya gaba in ka kaɗa da kyau kuma sai ya taɓa ka a goshinka kaga kayi wauta shi yasa ya ce kaffa dubbin kaffa kaffa in ji bahaushe. Wannan shi ne istibra'i. To ɗaya dalilin da yasa ake mar azaba a kabari in ya zo fitsari da ɓankwalo yake yi fitsarinsa ya tashi rabi a wandonsa ya kwaɓa ruwa a kai ya tafi ya alwala haka ya sallarsa. Allah sauƙaƙe da ɓankwalo ko? wannan shine dalilin da ake mara azaba a kabari kun ga yanzu sai mu koyi menene istibra'i dan annabi ya ce ɗaya daga cikin waɗanda ake wa azaba a kabarin nan baya istibra'i in ya zo fitsari mun gane wannan ko mun gane me ma'anar istibra'i na biyu kuma fa wa ammal akharu amma ɗayan amma aduhuma fa kana yamshi bin namimati shi kuma ɗaya da ake wa azabar kabari me ya sababin mara azaba menene dalili annabi ya ce annamimi ne annamimi ne ya ɗauko magana daga wane ya kai wa wane da nufin ya hassala su su faɗa ya ɗauko magana daga wa'yansu zuwa wa'yansu don ya haɗa su bala'i ya ɗauko magana daga unguwa zuwa unguwa don ya yaɗa fitina daga gari zuwa gari, ƙasa zuwa ƙasa, al'umma duk ta ruɗe, annamimi zai haɗa bala'i. Wani malami da ya rubuta littafin Minhajul Muslim a cikin babi na ɗabi'u da ladubba na saye da sayarwa a Musulunci, wadda duk ba a aiki da mafi yawansu yau. an ce idan mutum musulmi zai sai da kayansa sai ya faɗi, idan kayan yana da illa da aibu sai ka faɗa, wanda ya ga dama ya saya wadda ba ya so ya bar ma kayan, ka san mu ba za mu yi haka ba. Idan ka ɓoye ko ka sayar tsada kuɗin ba albarka, annabi ce albayi ani bil khiyar malam ya tafarraka, masu ciniki guda biyu. mai saya da mai sayarwa suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba. Fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima in suka yi gaskiya suka yi bayani ma lahu wa ma alaihi sai Allah sa albarka a ciniki wa in kazaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima in suka ɓoye aibu suka yi ƙarya irin cinikin yau to za a shafe albarkar kasuwancin nasu ka san kuma yanzu haka ake yi da haka aka ce ka yi bayani wajibi ne to a wannan babi sai aka nuna mana annamimanci yana daga cikin dalilai da yake kawo azaba a kabari wannan wai malam ya kawo don ya tabbatar mana akwai azabar kabari akwai sauran zunubai akwai wanda duk yadda ka tona kabarinsa maciji za ka gaci saboda laifin da yake yi, da za ka tone duniya sai ka haƙura ka sa shi a kayansa. Allah ya kiyaye. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ka nemi tsarin Allah daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa. Fitnatul mahya to ga ta nan mai tambaya. Fitinar rayuwa ma yaftatunu bihil insanu fi hayatihi. Duk abin da zai zama ma fitina a rayuwarka. kaga ma shamila ce, istigraƙiya ce, mala ce, wata duru ala shai'aini, wannan fitina rayuwa kekkewayawa take akan abu me yake kawo ta me sababinta yace imma jahalun wa shubhatun ko jahilci ko shubha shine rikita rikita kaga kaman abu da kyau kaman abu da kyau misali kaman maulidi, ai kaga mai maulidi sai ce ma wai sun annabi yake sa shi, kayan kaji son annabi sai ka ga kaman eh haka fa ya dace, sai ka yadda, shubuha kenan, abun ya yi kama da gaskiya kuma ƙarya ne, ba Allah ne ya ce ba ba annabi ya ce ba. Kaga in ba ka da ilimi ba za ka tantance ba, shin son annabi ya ɗauki ’yan ɗariƙa suke maulidi ko kuma ƙin annabi. Shin ba a son annabi sai a sau ɗaya a shekara ranar aihuwarsa? Yaya son annabi yake? Menene haƙiƙanin son annabi? Imaduddin Ibn Kathir a cikin tafsirinsa, a Sura ta uku, Suratu Ali Imrana, da ya zo fassara ayar da Allah maɗaukaki ya ce, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم kafin ya fassara ayar sai ce inna qauman za'amu muhabbatallah fabtalahum Allah bi hadhihi al-aya wasu mutane ne suke cewa su masoya Allah ne masoya annabi ne sai Allah ya jarabce su ya saukar da wannan aya a cikin alkur'ani a sura ta uku yace kul ka faɗa musu ya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah har in ku masoya Allah ne fattabi'uni to ku bi ni kaga in zaka bi annabi ai ba zaka yi abu ba sai ka jira shi yayi in ko kai bai yi ba kai riga malam masallaci kai shigege kai azarbabiya ka nuna kafi annabi ilimi kamar yadda wata rana wasu daga cikin magabata suka ga wasu suna ta tasbihi da tsakon kwani wani ya zo ya buge ya ce kun zo da bid'a ko zalunci wannan tasbihi da kuke da tsakon kwani ko kuna ga kun fi annabi da sahabbansa ilimi ne su ba su yi abu ba ku za ku yi ba fa kai da ka rike carbi ba ma ba maganar carbin ma ake ba a'a ka tara tsakon kwani ka yi da su balle ka rike carbi wanda yanzu an kai ma ana ganin in za ka yi tasbihin ma saboda annabi ya ce duk aikin alheri da dama ake yi lissafin ma da hannun dama za ka yi sha biyar sau biyu ka ƙara uku wasu suna ga ka yi da nan ka yi da nan ma har yanzu ba ka ƙara so ba balle ka riƙe carbi balle a rataya ma a wuya balle ka riƙe a kunne ka san wani a kunne za ka ga ya rataye shi yana nunawa a tu'allimuna Allah bidinikum in mace ne su rataya mata sai ya dace murida ce namiji muridi kurtun yar dariƙa ke wanda aka ce ka zama gawa kamar a gaban mai wanke ta duk abin da shehi ya baka kawai ka kama ka je ka ta yi gaba gadi Allah kiyaye da ka kun ga shi shubuha abin da yake kawo wannan fitina ta rayuwa, ka auka cikin haɗari, shubuha ne da jahilci, sai a gaya maka abu, ka ce an zi ɗariƙa ne za a ce ba kyau, salatin annabi ne ba kyau, ko istighfari ko hailala, ba haka suke faɗa ba? Sai mu ce, e na kashe hi ƙarya kake yi, don ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi ba, tun ba ya ɗaran ba kai kwanɗi. shekara ɗari biyu da zuwan ɗariƙar tijjaniya ƙasar nan. Shi ko istighfari da Allah ya saukar a Ƙur'ani faƙultu stagfiru rabbakum innahu kana gaffara yau jiɗar Ƙur'ani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa, talatin da takwas. Ya za a yi ɗan shekara ɗari biyu ya ƙwace wa mai shekara dubu da ɗari hudu kayansa ya ce nasa ne. har ka hana wani sai mai tijjaniyan, sai shehi ya baka, sai ka je gun muƙaddami ya jaddada maka, ba addinin annabi ba ne ba fa, kana karɓa ka je fa da la'ilaha illallahunka. Iya gaskiya kenan ko ka yadda, ko kar ka yadda ragama mun cire ta. Iza zahara al-fasadu fil ardi wa sakata al-alimu alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in. idan barna ta bidi'a da shirka da son zuciya ta bayyana a ban ƙasa, masana suka yi gum da bakinsu, a ce, a'a, ka kafirta mai sallah. Malamin fa ya sani, ya ce, ai, linzami ya fi ƙarfin bakin kaza, to a mata irin nata linzami. Ai, ba za ka ɗauko ragamar raƙumi ka sa wa doki ba, ko ka taɓa gani, ko akawali ne dokin naka. Ballantana danda. Daga shi wa'azi in ka ga abin da ba daidai ba, ka faɗa tsakani da Allah, Allah ne shi ne mai kiyayenka. Kaga yanzu an ce maka, salatin annabi ne ba kyau, ya ce salatin annabi ba kyau, amma ka ce ga adadi kaza da za a yi an karɓo daga shehi, to wannan fa ba an fita mu, ba yanzu muka karanta ba, haddasa na ne fa wannan. za ka zo ka ce ƙala shehu radiyallahu anhu wani shehu kuma ana maganar annabi a sabai suna cewa Allah ya ce annabi ya ce ina cewa Allah ya ce ina cewa annabi ya ce kai kana cewa wani ya faɗi kaza to ya kusata Allah ya muku ruwan duwatsun wuta daga sama maganar Allah da annabi ba abun wasa bane ba a ajiye su a ƙasa nan ne tushe nan ne kololuwa to kun ga in baka da ilimi sai a jefo maka irin wayannan shubuha ai salatin annabi ne ai hailala ne ai istighfari ne dama can na musulunci duk mun yi wayannan hadisai na hailala da tasbihi da takbiri ko ba mu yi ba nan bayan sati biyu ko uku to kaga ba na tijaniya bane dama can na musulunci ne su da yake nasu ne annabi sakin abun yayi yace duk musulmi yayi su kuma suka ce sai an baka sai shehi ya baka sai ka je gun muqaddami ya jaddada maka yanzu da aka daina yi shehin on air ma sai ya ce ya baiwa duk wanda ya ji dariƙa banda shan taba amma na ji wani munafikin shehi wai wai da aka ce dariƙar tijaniya duk zunubi ba ruwansu su shan taba ne ba kyau yace wai dan Allah ya bayyana karamar shehu da ya hana shan taba yanzu in kana zuwa gidan mai sai ka ga an rubuta no smoking no smoking ka ji ta zo mu ji ta in ka tafi wani guri irin mai hadari sai aka no smoking yace kun ga karamar shehu wannan shiriri ta ne ana maganan Allah ya ce annabi ya ce kai ka zo da dabaru da rudu da shubha ka batar da al'umar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma a ce ba za a yi magana ba saboda me ka faɗi gaskiyar in yaso a sare kanka in baka faɗa ba ma za ka mutu shi sa Abu Zarri manzon Allah ce masa qulul haqq walau ala nafsik ka faɗi gaskiya ko a kanka a kanka ka gaya wa gaskiya ko zai yi dalilin tafiyar ranka shi yasa Abu Dharr lokacin da ya karbi kalmar shahada ba a bayyana ta a birnin Makka sai dai a tafi a buya a je gidan Daru Arqam ibn Abi Arqama ayi a boye sai ya ce ya manzo Allah ba akan gaskiya muke yace mu ne da gaskiya yace kuma ba za mu masu ƙarya su hana mu faɗan gaskiya ce da karka yi gaggawa zai cika ai ba a gyara a lokaci guda ba zai yiwu ba amma shi Abu Zarri Al-Ghifari ya zo daga karkarar Madina da ya karbi kalman shahada ana yi a goye sai ce wallahi ya manzo Allah sai na zo na faɗi kalman kowa ya ji a birnin Makka ya zo Kaaba ga mushrikai an hadu yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da karfi ya bayyana kuma su sun san me ya faɗa suna jin wannan sun san gumakansu guda ɗari uku da sittin a ɗakin ƙaba ba abin bauta ba ne, ai yana yi sai duka aka rufe shi da shi. Gashi shi kuma mutumin Madina ne, su ku ‘yan Makka ne, garin Makka kuma ba a noma babu tuwo, sai an tafi Sham, Siriya ake fatauci a kawo, sai bafan manzo Allah ya zo ya ruhu a kan sai ce, kai, kun san fa wannan gagarinsu can hanyar Siriya inda kuke samun girki, in kuka garshi fa ba ayarinku da zai wuce canenka suka ɗaga shi, sai da ya haka har sau uku tukuna ya tafi garinsu. Daka ƙabilarsu banu gifar babu wani gida daga cikin ƙabilar da bai musuluntar da shi ba. Maƙwabtansu Aslam ya ba su kalman shahada. wata shekara ya ɗebo su gaba ɗaya suka zo makka. Manzo Allah da ya ga jama'ar da Abu Zarri ya kawo, sai ya faɗi ya yi sujada. Bayan ya yi sujada ta godiya ga Allah an musulunta, sai ce gifarun gafara Allah, wa aslam salama Allah, banu gifar Allah musu gafara kaga sun more, albarkar wa'azin mutum ɗaya, Abu Zarri gifari. banu aslam Allah ya ba su salama da zaman lafiya ka san annabi ya iya wa'azi da addu'a ko to haka amma duk da haka wata rana wannan Abu Zar al-Ghifari ya ga Bilal babban bawa bakar fata ne dan Sham Syria wani abu ya haɗa shi da shi sai ce masa yabanar sauda yabanar sauda yace ya ɗan bakar mace ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɓaci da manzon Allah ya tashi wa Abu Zarri raddi ka dubi fa wancan aikin da yi magana ɗaya ta sa annabi ya bishi da shi yace ya abazar innaka rajulun fika jahiliya yace Abu Zarri har yanzu akwai sauran jahiliya tare da kai da sauran maguzanci fa ina ruwanka da bakar fata har ka aibata shi da mahaifiyarsa cewa shi baki ne ce waye baki waye fari Allah ba ruwansa da launin fata imani da takawa shi Allah yake so aka ce wannan uquba ce ta'azzadar inji malaman usulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Abu Dharr al-Ghifari to yanzu irin wayannan sahabban za a samu mai aiki da daraja irin nasu ba zai yiwu ba annabi ya ce da za ka samu dutsen uhudu duk wanda ya je madina ya san girman dutsen uhudu a ce dinare ne kai sadaka da shi to ladansa bai kai mudu ɗaya ba na sahabi da ya sadaka na gero ko na dabino ko na acca ko ma rabin mudu nasu ya fi naka dinaren kaga dai dinare kalli tsadarsa, kalli arhar wancan, kalli ƙarancinsa, amma nasu ya fi lada, ashe wani ya fi wani. Ya ka gwargudun imaninka da tsoron Allahnka, gwargudun ladan da Allah zai baka. Daka, shubuha da jahilci ita take kawo fitina ta rayuwa ga ɗan adam. Ka gani? Imma jahalun wa shubuha, wa adami ma'arifati bil haƙƙi, da rashin sanin gaskiya. yanzu wani an ce ‘yan ɗariƙun nan arna ne, ‘yan shi'a kafirai ne, sai ce, kai ana zafafawa a wa'azin nan. Kai ne kai jahilci, baka san Allah guda ɗaya ba ne, shi yasa kake kokonto, har kake ganin mai wa'azin kawashe shi, annaba ma haka suka yi. Annabi da ya wa'azin cewa ka aji alal ali hata ilahan wahida, yanzu duk allolin nan kace babu sai guda ɗaya, tal Allahnka kawai Muhammadu. Inna haza la shay'un ujaba. kace lalle ka zo da abin al'ajabi kaga kana faɗan haka saboda rashin sanin gaskiya in ka ce Allah ɗaya koyi manzon Allah to sai a hayyako maka in baka yaƙuri ba kai ma sai ka watsar fa yastabihu alaihi alhaqqu bil badili sai ainihin gaskiya ta rikice maka da ƙarya ka rasa gane gaskiyar ka rasa gane ƙaryar amma in ban da haka yaya wadda zai zagi sayyidina abubakar da umar a ce yana da gida ɗaki ko na sakabo a musulunci to ‘yan shi'a sun zagi sun tsine wa sayyidina abubakar sun tsine wa umar sun tsine wa usmanu sun tsine wa aisha matar manzon allah kun ga annabi suka zaga ai annabi ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina faman sabbahum duk wanda ya zagi sabaina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adala duk wanda ya zagi sahabin annabi daya to Allah ba zai karbi aikin sa na farilla ba ko na nafila Allah ya shiryar da mu to kaga in an gaya maka irin wayannan firak akwai wanda kafirai ne akwai wanda yan bid'a ne akwai masu son rai, son ran da yake kaiwa ga kafirci ko bid'a dole sai ka yi karatu da ka gane wannan. In ba kai ba sai ka saura har ka mutu da kokontanka da shakka. Shi ko addinin Allah cewa yayi a fillahi shakkun yanzu a sha'anin samuwar Ubangiji ne kuke shakka da kokonto? Fadiru samawati wal ard wanda shine ya kagi halittar sama da ƙasa, shehinanku ba su yi sama ba ba su yi ƙasa ba. To idan ƙarya da gaskiya ta rikice wa mutum, yana da jahilci fa ya ƙa'u fil baɗili fa ya halika, sai ya auka cikin ɓarnar da ƙaryar kuma ya halaka, wa in ma shahawa ko kuma sha'awa ta ɗebe shi. Bayan fi alamul insanul haƙƙa, yadda mutum ga gaskiyar ya santa lakin na hula yuridu, sai dai baya son gaskiyar, amma ya santa. Ya san gaskiyar, amma baya kaunarta baya santa wa inna ma yuridul ba'ila kawai ƙaryar yake so wa amma fitnatul mamati amma fitinar ainihin wato mutuwa haka ne ko inna fitnatul qabri fitinar mutuwa ita ce fitinar kabari me kawaidi ko yace fitinar kabari eh to haka ne su'alul malakan yace ka gani ma ashe wahi su'alul malakaini ka ji fa me kawaidi ma haka yace wani malami ya zo nan gun wazi yace wai kawaidi ya kona shi a nan gun ya tsaya yace a kona kawaidi ne nace kai dakata duk littafin da kake gadara in ba Qur'ani ba za a iya samun kuskure a ciki. In ka ga kuskure ka jefar da shi, wanda ya yi inda kuskure ne ka ce Allah ya gafarta masa, shi kenan ka huta. Littafin da ba a samun laifi shi ne Qur'ani, zalikal kitabu larai ba fi, shi sa ce alkitabu. Wannan sanannen littafi na Alƙur'ani da abin da yake ciki ba ko kwanto. To, kaji mala'iku biyu su ma tambaya a kabari, mun bayani a kansu. Yuƙalu la'adihum al-munkar wal akharun nakhir akwai wani malami Dr. Salihul Munajjid, almajirin mai wannan sharhan ne, Uthaymin, ya ce ɗaya munkar sunansa ɗaya nakiru, ba an karanta mana munkar da nakiru ba tun daga ƙawa'idi har sama? Duk da cewa Imamu Nasiruddin Albani ya ce kawai sai dai wai sunan bai inganta ba, hadisi ne mai rauni, shi munajjid sai ce sunan ya tabbata wa in da'afahul albani ko da albani ya ce yana da rauni, kaga su suna inkari, mu ne in ka yarda da malaminka duk abin da ya faɗa daidai ne, alfa an omeganka. Malaminka baya kuskure, wanda baka so shi ne bai da ilimi bai sani ba, saboda yana faɗan abin da kai ba wannan manhajin ba tsarin da kake so ba yake faɗa, kamar shi ba ƙalar lahu ƙalar Rasulullah yake ba, Allah ka shiryar da mu. Iza dufina in an binne mutum za su zo su mar tambaya, an rabbi su tambaye shi waye Ubangijinsa, wa dinihi da addininsa in ka ce wani tijjaniya ko wani abu, ka ci duka. wa nabihi da annabinka in ka ce shehu in baka bi suna annabi ba shehunka za ka kira kaga kuma da kai da shehun shi kenan kala qarinuhu ai ka san kala qarinuhu ko Allah ya kiyaye mu wa qila fitnatul mamati an ce wasu ko suka ce a'a fitna mutuwa hiya ma yakunu inda mautul insan idan mutum zai mutu akwai wasu abu da suke kasancewa وذلك أن أشد ما يكون الشيطان هرسا على إغواء بني آدم عند موته ما في أبن ده شيطان يفك ودعي أقول دان آدم يا عند ذي موت يذوي هلكاك كايرا يورك مكيو أنم فاشن كنكر شي yana da sultani a kanka, in ba Allah ya kiyaye ka ba Allah ka kiyaye annabi ya ce inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ɗayanku zai yi aiki irin na ‘yan aljanna kaf rayuwarsa, sai ya rage tsakaninsa da shiga aljanna zira'i ɗaya, kaga nan ya rage ya shiga aljanna. Ashe a littafinsa an rubuta ɗan wuta ne, sai wannan rubutun ya rigaye a kansa sai ya dawo ya aikin ‘yan wuta, ɗan taƙi ɗayan nan, dubayan aikin ‘yan aljanna yi. sai ya mutu a kan na ‘yan wuta kuma ya shiga wuta, wani kuma yana na ‘yan aljanna, ‘yan wuta, sai ya rage zira'i ya je wutan, shi an rubuta ashe ɗan aljanna ne, sai zo ya aikin ‘yan aljanna a taƙin ƙarshe sai ya shiga kaman wannan. Shi sa shaiɗan lokacinka da ya fi so, fursa damar da yake so a kanka, shi ne yayin da za ka mutu zai zo gun. Ya tilil insani inda mautihi wa yuwaswisu la wa yushakkikuhu mutum za a zare ransa shi kuma sai ya zo ya sa masa waswasi da shakka ya za ka ce ka nemi tsari allazi waswisu fi sudurin nas وربما يأمره بأن يكفر بالله عز وجل da yawa shaidan a lokacin mutuwa sai ya ce ka kafircewa Allah shaidan ya ce wa insanu kfir ka kafara ka kafirta fa hadhihi fitnatun min azamil fitan wannan fitanar tafi kowace girma wamma fitnatul masih dajjal amma fitnar dujal fal masih dajjal huwa min huwa man yab'athuhu Allah azza wa jalla inda qiyamis sa'a dujal zai zo ne lokacin dab da tashin alkiyama rajulun kabithun kadhibun mutum ne dujal din ko mutum yana yawan ƙarya dujal ne annabi ya ce alkiyama ba za ta tsayu ba sai dujal guda arba'in sun fito dujalawa masu ɓadda mutane da ƙarya kuma an sani Allah ya kiyaye rajulul khabithun mummuna ne shi dujal kadibun ko makaryaci maktubun baina ainihi a gaban idansa an yi rubutu, Kafirun, an rubuta kafiri a nan ɗin shi, dujal, ka san ku dole ka ƙi dujal ko? Ya ƙara'uhul mu'minul katibu wa gairul katibu, duk mai imani wanda ya iya karatu da rubutu zai karanta wannan kafirun ɗin, wanda ma baya karatu ranar Allah zai sauwaƙe mar zai ga kafiri ne. in dai mumini ne. Wa yabtatinu Allah ta'ala nasa bihi, Allah zai fitini mutane da dujal ɗin nan, la'annahu yumkinu lahu fil ardi ba'da shay'i domin za a bashi iko a nan duniyar baki ɗaya ɗan wani abu, ya baƙa fil ardi arba'ina yawman, kwana arba'in zai yi dujal a duniya. اليوم الأول طوله طول السنة الكاملة yininsa na farko kamar tsawon shekara guda. Wasani ɗulu shahar, washe gari kuma yininsa na biyu tsawon wata ɗaya, wasalisu ɗulul usbu'ai, yini na uku kamar sati mako ɗaya, warrabiu ka sa'iril ayyam, yininsa na hudu kamar sauran yini, kwana hudun nan kaga shekara ɗaya, da wata ɗaya ko, da sati ɗaya, da kwana ɗaya. zaman da dujal zai yi a duniya, amma fa za a ɓata da yawa. Yanzu ga makarrabansa nan da yawa, ta cikin tiyuta ne, ta google ne, ka buɗe ka ga liwaɗu, ka buɗe ka ga zina, ka garwar batsa, ka ji ƙarya iri-iri, duk sharar dujal ne, Allah ka kiyaye mu. Iyazan billah. yadda unnasa ila an yakfuru billah kiran mutane yake yi da su kafircewa Allah na'am haka ne ko wani yushriku bihi a daidai lokacin da zaka mutu sai ce kai shirka da Allah ka kafirce masa ana rabbukum yace kai ni ne ma ubangijinku وما هو جنة ونار يذو دا الجنة سدا وتسا لكنها جنة فيما يرى الناس سدي الجنة الجنة ني أغنى متاني ونار فيها فيما يرى الناس وتاني ga abin da mutane ke gani amma ba aljanna bane da wuta wa illa haqiqatu jannati annaha nar in kuma ba wannan fasara ba to haqiqanin aljanna dujal wuta ce ita an gane? Wuta ce aljannat tasa. Waƙiƙatu narihi annaha janna, haƙiƙanin wutarsa aljanna ce, kama da fil hadisi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama kun gani ko? Kama yadda ya zo daga annabi ba sai ka yadda ba? Annabi ya ce ne, fayagatarrun nasu bihi, mutane sai su rudu da dujal, wa yaftatul bihi ma sha Allah an yaftatina. wanda Allah ya so ya fitinu sai ya fitinu da shi dujal wa fitnatuhu azimatun fitinar dujal babba ce fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal domin annabi ya ce ma fi dunya fitnatun a'zama min khalqi adama ila qiyamis sa'a a duniya ba a taba yin wata fitina ba mafi girma tun daga halittar annabi Adamu har tashin alkiyama mithlu fitnati masihi dajjal kaman fitinar dujal ba fitinar da ta kai ta wama min nabin illa wa anzara bihi qauma babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face ya gargadi mutanensa akan dujal yasa mu ma yara ake mana kana san Allah kana san Allah dujal zai karike ba ka san dujal ولهذا خصه من بين فتنة المحيا dan haka ma ya keɓance shi daga tsakanin fitinar rayuwa bi anna fitnatahu azima saboda fitinarsa mai girma ai ita ma a rayuwar zaka yi a ƙarshen rayuwarka ko amma sai da ya faɗi fitinar rayuwar kuma sai ce fitinar masihi dajjal a dinga gane maganar annabi wai dan tsananin girmanta nas'alullah an yu'idana wa iyyakum minha Mala ya ce muna roƙon Allah ya tserar da mu da ku daga wannan fitina ta dujar. Wa hadhi arba'u yadhkuru hal insanu qabla an yusallima wayannan ababai guda hudu mutum yana ambaton su gabanin ya sallama. Wa annahu law taraka zalika fa salatuhu haka ne ko? Wa annahu law taraka zalika fa salatuhu batilatu wa alaihi an yu'idaha ko? A, to ga can na gaba ne na ba, ba mai dubawa ko? Wakta lafal ulama'u, an gane? Malamai sun yi saɓani rahimahumullah, hal haza wajibin aw sunna. Yin wannan isti'aza daga abu hudin nan, ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga fitinar jahannama, azabar kabari, fitinar rayuwa da ta mutuwa, fitinar dujal, wajibi ne ko sunna ne? Fa aksarul ulama'i ala annahu sunna. mafiya yawa daga cikin malamai sun ce sunna ne. Wa annal insana law tarakahu lam tabdil salatu ko da mutum bai wani addu'a ba sallar sa bata ɓaci ba. Wa qala babu ahli ilmi wasu masu ilimin kuma suka ce innahu wajibun. Tunda annabi ya umarni ba abin da zai kawar da umarnin akan wajabci. Wajibi ne. إنه يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من هذه الأربعة قبل أن يسلم واجبي ne mutum ya nemi tsarin Allah a cikin sallarsa gabanin ya sallama wa annahu law taraka zalika fa salatuhu badilatun wa alayhi an yu'idaha a wajen su in mutum ya bai wannan ba sallarsa ba ta ba ta baci badila in ji mai kawaidi ko karkace larabcin kawaidi ne ka raina yan fiqh yace wa man arafa hadhihi alqawaida faqad arafa as-salata wa man lam ya'rifa la ya'rifu as-salata yace fa salatuhu badi to ga badi nan an zo da shi daga bakin wanda kake so idan ba kai wannan isti'azar ba suka ce baka da sallah dole sai ka sake sallar dungurungum kayi yadda annabi yace kai kaji mabiya sunnar fa وقد أمر داووس مالن داووس تابعي ne fa وهو أحد كبار التابعين داووس ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai ya ba da umarni ibnahu ya umarci ɗansa hina lam ya ƙara hadhihi ta'awizat al-arba yayi sallah bai karanta wannan neman tsari guda hudu ba sai ya ce da shi an yi da sai ya ce je ka sake sallah ɗana ba ta yi ba ba ta yi ba in ji ɗawusu, tabi'i ne kuma babba cikin tabi'an kuma malami ne, ɗansa ne kuma ya ce sake sallah yaro. Bayan bagilil insani Allah ya da'aha, ya dace ga mutum, kada ya bar wannan addu'ar. Don me, an yi hurisa alaiha ko? Ya kwaɗayi a kan talimafiya min alkhairil kathir. saboda abin da yake cikin addu'ar na alheri mai yawa, wali Allah yu'addi bi salati ila anna ta kunu baɗila, kada zan in bai yi ba, sallarsa ta zan ɓatacciya inda ba da ahalil ilm a wajen wasu ma'abuta ilimi, kamar su tabi'i wato ɗawus, wallahul muwaffiq Allah shi an mai datarwa, Allah ka datar da mu. Ina ga akan wannan za mu taƙaita, in Allah ya kai mu sati na gaba, sai mu karanci wasu hadisan guda uku, la'alla su ma da sharhinsu, wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. a wani ya kawo takarda yana cewa da Allah mala a ja hankalin yan uwa da ke zaunawa ta bayan masallaci ta yamma saboda suna hira hirar tana ɗaukan hankalin masu sauraron karatu ya dace mu girmama ƙur'ani mu girmama sunnan manzon Allah in za mu hira to mu koma wajen da ba ba zai ɗauki hankalin karatu ba dan Allah ya ce idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in za a yi karatun alkur'ani ku shiru ku saurari ƙur'ani saboda za a saukar da rahama sadda ake karatun ƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya datar da mu wa alaikum salam ba ka nan muka fara karatu? Ba ka nan muka sati biyu uku ba? Kana nan? Ai, ya gaya mana akwai addu'a da an keɓe mata gu, akwai kuma wadda aka sauta, ko wancan satin mun yi. Wadda aka keɓe mata gu in ka ɗauke ta agunta kayan bidiya. Wanda aka sake ta koyaushe ka samu kai. Kaga waɗannan annabi ya ce ka yi su ne tsakanin tahiya da sallama, daka haka za ka yi, ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kar ku fari naku, shi ne sunna ɗin, Allah ya shiryar da mu. Allahumma rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin.